أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suna gaya mana iko da ƙudura na Allah akan abubuwan da suka gabata munasabar ayan da muka karanta jiya da wacce za mu fassara yau duk abubuwa ne da ke nuna kaɗaitakan Allah a jiya Allah ya gaya mana irin yadda kafirai suke da yadda za a yi da su da yadda in an sa su wuta za su riƙa kururuwa suna kuka ƙalu ya wailana inna kunna zalimi fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khalidin wannan shine inda muka tsaya jiya cewa a kadaita Allah larabawa su gode wa Allah ma akwai zancen su a cikin alqur'ani Allah ya ambace su ya kawo annabi manzo da yaren su yana isar da sako da yaren su to in fa sun ƙi ka je lahira za a yi musu azaba sai Allah yake nuna gashi an je lahira waɗanda ba su yi ba ga irin azabar da aka yi musu ga yadda suke faɗa ga abin da suke yi shine nan Allah ya ci gaba da wa'azi wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa domin wasa ba ba a halicci samman nan guda bakwai da ƙasan nan guda bakwai haka kawai don ba abin da ake nufi da su don ka gani ka yi wasa ko ka gani ka ji daɗi ko ka a kawo sama ka yi tuwa ko ka yi excursion ka dawo ko ka je cikin ƙasa ko ka yi wani abu a'a za ka ji wani wuri Allah yana cewa ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halicce su ba sai don gaske da gaske Allah ya yi su kuma akwai abin da Allah yake nufi shine su ma bayi ne za su bauta wa Allah sannan muhalli ne na bautan Allah ko ina zai zuba bayansa su bauta masa shikenan sai ya zama cikin samman nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu inda za ka saka kafa a cikin sama wanda ba mala'ikan Allah a wurin yana ibada da ya je Isra'i da Mi'raji ya gansu a sama ta farko ga mala'iku kaca-kaca suna ibada sama ta biyu haka sama ta uku haka ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duka ko ina akwai mala'iku ba iyaka suna bautan Allah ashe kenan ka san ba a yi su don wasa ba saman kanta ba a yi ta don wasa ba kasai ba a yi su don wasa ba an yi su ne don ka kalla ka san kuduran Allah ka kalla ka yadda da ikon Allah ka kalla ka bauta wa Allah ka kuma ji a jikinka cewa ba kai kadai aka ɗora maka wannan bauta ba domin in ma baka yi ba Allah yana da millions billions trillions na bayansa waɗanda suna nan ba su san ma saba masa ba bauta masa suke yi yanzu za mu zo gaba ayoyi zai magana akan mala'iku su ba su san sabo ba la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ba su san sabo ba tunda aka yi su ba amma yi musu abinda za su yi sabon da shi ba ba a yi su don su yi sabo ba kina ashe dan adam da ya zo in aka ce ya bi ya bi riban nasa ne shi zai samu sakamako mai kyau in aka ce ya bi ya ki to asarar tasa ce domin Allah ya wadata da shi kuma shi za a azabtar lawarar na an nattakhidha lahawan لأردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين لوردنا أن نتخذ لهوا فسرني ولدي لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فائدين Allah ya ce, Da mun ga daman rikon ko ɗauka ko wato halittan wani abu na wasa, wani abin da za a ce mun rike shi ne don lahawan wargi, an fassara lahawan a nan da waladan, kamar yadda mai jan baki ya ja wanda ba haka karatun yake ba. Lahawan shi ne yadda nassin karatun ya zo amma akwai inda waladan din ma ya zo a cikin suratu zumari a suratu zumari in kana karantawa لوراد الله أن يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه to shi yasa wa su malaman tafsiri suka fassara lahawan anan da waladan saboda wancan ayan Allah ya ce da ake cewa Allah yana da ɗa to annabi ga ya musu Allah ba yi da ɗa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma kai ne farkon bawan Allah da Allah zai yi ɗa to da kai ne koko da Allah yana da ɗa to da ka san shi ulinna akwai karatu a cikin suratul zukhrufi ulin kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin qul in kana lirrahmani waladun in har Allah yana da ɗa to fa ana in ji Allah ya ce ka gaya musu inda Allah yana da ɗa to da kai ne قل إن كان للرحمن ولد فأنا كوكو إن الله yana da ɗa da ka san shi domin kai ne farkon bawan Allah kai aka fara halitta kai ne farkon bauta to kaga kenan Allah yana faɗa wa duniya cewa bai da ɗa lau aradna an nattakhiza lahawan da mun ga daman rikon ɗa a ce muna da ɗa in ji Allah lattakhaznahu min ladunna ai da tun daga wurin mu za mu rike shi ma'ana da annabi muhammadu za a sa ya zama shine dan Allah to amma Allah ba yi da da law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhana tsira ya tabbata ga Allah aminci ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah cewa ba yi da da nan an fassara lahawan dinnan da mace imra'atan ba Allah akwai masu cewa Maryamu matan Allah ba ne? Shi yasa Isa ya zama ɗan Allah? Allah ya ƙaryata su a cikin suratul an'ami yake cewa lam takul lahu sahiba. Allah bai da mace. Bai da mata. To nan ayan in an fassara lahawan na wargin da cewa mace abinda ayan ke nufi da Allah zai riki mace ma'ana da Allah yana da mace to da ba irin wannan na mutane zai ɗauka ba sai ya ɗauka a cikin matan hurul ini waɗanda ba su da ƙazanta waɗanda ba sa jin yunwa waɗanda ba ruwansu da awu da abin miya waɗanda ba sa shiga kicin waɗanda ba sa haila waɗanda ba sai sun yi wanka ba suke ƙanshi waɗanda suke tsarkakakku wanda komai na jikinta har ɓargonta da jiyoyinta ana ganin yadda yake gudana da Allah zai yi mata aida a cikinsu zai ɗauka shi ne ma'ana lattakhazna min ladunna sai zama matar Allah ba irin taku ta mutane mai haila mai ƙazanta mai suma a hamatanta mai wari in bata yi wanka ba mai fushi mai fada mai kayan mai cefane mai maganan kayan miya mai kishi a'a ba irin naku Allah zai yi lattakhazna min ladunna da sai mu ɗauka cikin waɗanda muka halitta a cikin aljanna na hurul ini malaman tafsiri wasu sun fassara wannan lahawan ɗin da mace suka yi wannan bayani a kai to duka biyu ko a fassara da ɗaɗin lahawan wato la'arada lahu an yadda fiza waladin kenan ko a fassara da mata ɗin duka dai Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata masa bai bukatan mace shi Allah bai bukatan aihuwa shi Allah bai da bukatan ɗa wai wane ne ma mai bukatan mace wani mai neman mai ɗaure mai ɗebe masa kewa ya je gari ya gama damuwa ya gama wahala ya ƙare ya dawo yana dawowa gida ya samu mai masa barka da dawowa mai gida an gama girki a kawo masa a kai masa ruwan wanka a rika hira da shi a biya masa wata bukata wannan ba shine mai bukatan mata subhanallah Allah ya wuce nan bai da wannan bukata waye mai bukatan ɗa wani wanda zai tsufa zai kasa ko yana da wani damuwa da yawa dukiya da yawa sarauta da yawa yana bukatan waɗanda wannan zai rike masa ta nan wannan ya tare masa ta nan wannan ya rike masa nan in ba ɗansa ba ne zai ci amanansa saboda haka yana bukatan ɗa wanda zai masa wannan ko ko a ya ƙare lafiya lau yaran nasa ba mai cin amanansa dukkansu sun bi shi daidai amma dai in ya mutu zai so a ce yana da magaji wannan fa shine mai bukatan da to Allah duk bai da bukatan wannan Allah bai bukatan magaji bai bukatan wai sai wane ya je wuri sannan a wakilce shi ko sai wane yana nan sannan a tsare masa a'a
shi yadda ya ga dama haka yake yadda ya so haka Allah wato haka Allah yake haka ya so haka yake yana da ƙudura yana da irada yana da sani yana da rayuwa irin tasa wanda ya dace da shi ba irin na mutane ba saboda haka Allah subhanahu wataala anan yake ce law aradna an nattakhiza lahwan da matan ne ko dan muka ce muna bukata ko muna so lattakhadnahu min ladunna sai mu dauka a cikin waɗanda suke tare da mu ko cikin namu ba naku ba in kunna fa'ilina in har hakan zamu na'am
بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون Allah ya ce yadda ka ji dai a faɗa kafirai su faɗa su faɗi wannan a faɗi wannan dinnan Allah ya ce haka nake haɗa ƙarya da gaskiya sai ƙaryan ta lalace gaskiya ta tabbata bal naqzifu bil haqqi ala al batil sai an faɗi maganganu na banza maganganu na ƙarya in aka jefo gaskiya guda ɗaya naqzifu mukan yi jifa ne bil haqqi da gaskiya ala al batil akan ƙarya fayyad maguhu sai ta rina shi ta lalata shi fai za huwa zahiqun sai kaga ƙarya ya lalace ya zama babu kamar wata aya a cikin suratul isra'i Allah yana cewa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal badilu innal badila kana zahuqa gaskiya in ta zo ƙarya lalacewa take dama ƙarya lalatacciya ce to gaskiyan ta zo shine annabi Muhammad ƙarya ya lalace shine kafirci da kafirai gumki da masu boton gunki don haka ƙarya lalatacciya ce sannan su masu faɗa da gaskiya kafirai kenan wanda Allah zai faɗa su ma su ce ga nasu Allah ya ce a yi su ce ba sa yi Allah ya ce a bari kuma su ce sai sun yi wala kumul wailu mimma tasifun Allah ya ce ku kuma na tanada muku azaba irin sifar da kuke ba wa gumaka wanda sifofi ne na Allah irin bautan da kuke wa gumaka wanda bautan Allah ya kamata a yi wa to walakumul wailu mimma tasifun an tanadan muku wailu ma'anan wailu kaito hadisi ya zo da fassarar menene wailu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi alwailu din nan wani kogi ne a cikin wuta ita kanta jahannama tana tsoron wannan rami don ita kanta in ta yi laifi a ciki ake azabtar da ita rami ne a cikin wuta wanda da wannan ramin ake wa wutan azaba shine alwailu alwailu wajin fi jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce masu yi wa Allah fito na fito waɗanda Allah zai faɗa su ma su faɗa waɗanda Allah zai ce a bari su ki bari waɗanda Allah zai ce a yi su ki su ƙaryata manzanni su bauta wa gumaka wala kumul wailu mimma tasbun an tanadan muku azaba irin na wailu mimma ta sifuna daga cikin irin sifofin da kuke ba wa gumaka waɗanda sifofi ne na Allah. Wailu a kalmar larabci shi ne halaka ko ka ce azaba. Idan Allah yana son ya yi kurari ko ya yi barazana wa waɗansu irin mutane waɗanda suke yin wani laifin da an hana sun ki su bari kuma ana son su bari sai a kawo wannan kalma na wailu a jingina da laifin. ma'auna da suke tauye mudu Allah da ya tashi musu wazi cewa ya yi wailun lil mudaffifina masu zunɗe da yaface wato raɗa da hannu ko raɗa da ido irin kimta idon nan da ake yi a yi raɗa irin mai kallon indiya da ya san irin yadda suke yi aiko da ido ake kimtawa ana aika sako to in ana raɗa da ido lamzu kenan ko a yi raɗa da hannu a ya fato mutum hamzu kenan su ma da Allah ya nemi a bari sai ya ce ya tanada musu wailu wailun li kulli humazatin numaza saboda haka wailu din nan kalma ce ta azaba za ka ji in ka shiga suratul furqani Allah yana misalin wani kafiri da ya je lahira ya tadda azaba yana kuka da abokinsa da ya halaka shi يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا da haka wailu kalma ne na kururuwa wailu kalma ce ta azaba wailu sunan wani kogo ne ko kwari ko rami a cikin jahannama duka dai Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kururuwan Allah ya kiyaye mu kaitun azaba din Allah ya kiyaye mu wannan ramin na jahannama wala kumul wailu mimma tasifun Allah ya ce kafirai ya tanadar musu wannan azaba na wailu din saboda sifanta Allah da suke yi da kasawa suna sifanta gumakansu da cika wanda kuma gumaka su ne kasassu Allah shi ne ke da kamala alkamalu lillahi na'am وله من في السماوات والأرض ومن walarubbi والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والأرض ومن إنه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون da kaji Allah yana ce wa man indahu waɗanda suke tare da shi to yana gaya maka walahu Allah yana da masu bauta masa waɗanda suke man fis samawati wa man fil ardi yana da masu hankali a ƙasa da sama waɗanda suka yadda akwai Allah suna bauta masa su mala'iku kan su ne wa man indahu su waɗanda inda Allah ya ajiye su nan suke ba yana nufin wai Allah yana da wani wuri nan yake mala'iku suna wurinsa ba a'a duk inda muke mu ma ai akwai mala'iku a wurin ba Allah yana gaya mana in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kowace rai akwai abin da Allah ya ajiye ne kiyaye ta ma'ana mala'iku in baka gane ba sai ya maka bayani a suratul infidari wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al ba haka Allah ya ce ba kowannen ku akwai waɗanda muka sa mala'iku a tattare da shi masu kiyaye shi sai ka ga yanzu da za ka kwanta a bakin hanya ko a wani wuri ka kwana kana bacci kiyashi ba zai shiga hancinka ba muddin kana da rai kana wannan numfashin ma'ana akwai masu wannan kiyayewa kiyashi ba zai zo ga yana ta zirga zirga a cikin hancin kai shiga ta nan ya fita ta nan ba amma ana zare rai ma'ana an ɗauke waɗannan mala'iku da ke kiyaye ka ai sai an toshe hancin in ba toshe ba iskar da ya shiga kumbura ka zai in ba toshe ba wannan wari za ka fara sai kiyashin nan da da ba sa shiga hancin kaga sun zo ba kiyashi kawai ba da duk wayansu abubuwa suna shiga saboda an ɗauke waɗannan hafizi ne ɗin sannan kana tafe Allah yana nuna maka ga abu kaza baka kauce masa ga rami karka afka masa ga dutse karka buga masa sai ga kana kaucewa nan kana kaucewa nan saboda inna alaikum lahafizina ɗin ana janye su wani ɗan lokaci don a gwada maka suna aikinsu ana janye su sai ka ji bak ka bugi kafan ka jikin wani dutse wayo Allah na yi tuntube wayo saboda sun ɗan kau na ɗan lokaci ko wani accident Allah yake so ka yi in ji manzo Allah ya ce sai an kau da su sannan sai ka afkar da abin abin ya faru sannan sai hankalin ka ya dawo ai ban sanya haka yi ba ina tafi kawai da na ji malam mota tana ta dungurawa ina tafi kawai malam sai kallon ji mashin ya can dare ya miƙe da ido na ina kallo malam na je na faɗa wuri kaza to Allah ne ya kau da waɗannan waɗanda ya ba su aikin kiyaye kaɗin sai abin ya faru sannan sai hankalin ka ya dawo sai kuma su ma a maida su su ci gaba da wannan aiki ba mala'iku ba ne kaga ashe ba in an ce man inda hu ba wai ana nufin suna tare ne wurin Allah a wani wuri a shi Allah subhanahu Allah ya fi ƙarfin a ce an killace shi a wani wuri yana wuri kaza baya wuri kaza a'a ba haka Allah yake Imam al-Qurtubi yana faɗa a cikin tauhidin da ya koyar a Juzutul Wuldani yana cewa wala makanin yastaqirru fi ba wani wuri wanda zai kunshi Allah a ce yana tabbaci a wuri kaza sai lokaci kaza zai sauko sai wuri kaza ya sani da iliminsa amma shi yana wuri kaza balle hankalinka ya zo in an ce wa man indahu ka ce ai wasu mala'iku ne suke inda Allah yake ha ba inda Allah baya kuma ba inda Allah bai zuba bayinsa ba irin waɗanda ya ga dama da waɗanda ka gani da wanda ba ka gani yanzu a nan inda muke Allah kaɗai ya san yawan mala'iku da yawan halittun Allah da suke nan ba iya wanda muke ganin nan mutane da muke nan mu ne kaɗai ba a'a, Allah kaɗai ya san halittun da Allah ya kawo nan shi kaɗai ya san yawan mu kuma ba wanda ya ɓuya masa da mala'iku da mutane da aljanu da rauhanai da wayansu halittun Allah ma na daban shi ya san su shi ya san yawansu ba wanda kake gani kadai su ne Allah ya kawo nan ba haka wurare mabambanta don haka Allah ya ce wa man indahu mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yi masa girman kan bauta shine a cikin suratul tahrimi Allah ke ce la ya'suna Allah ma amarahu wa yaqaluna ma yumaru ba wai mala'ikun wuta ne kawai ba kowane mala'iku ne shi mala'ika kamala ce da shi bai san sabo ba baya sabo ba a yi shi da jibillan ma yayi sabo ba don haka wancan na suratul tarim ana maganar mala'ikun da ke kan wuta ya yi allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaqaluna ma yum to dukkan mala'iku ne ba wai wannan ne kawai ba duk mala'iku ba sa iya saba wa Allah suna da isma duk mala'iku suna bin umarnin Allah abin da ya ba su umarni suna yi shine wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsiruna kuma su ba irin mutane bane ba sa kosawa sannan da ibadan ba sa gajiya ba sa gajiya akan ibada su ce kai ina gaji wallahi bari yau uhuta a'a ba sa kuma kosawa bari in yi maza maza in gama don uhuta a'a su ibadan ma shine hutunsu za ka ji wata aya a gaba Allah yana cewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna yi wa Allah tasbihi dare da rana ba sa yankewa ana hikayen sai wani ya tambaya a cikin malaman sahabbai ya tambayi ɗaya daga cikin su to Allah ya ce mala'ikun nan tasbihi suke ba sa yankewa ko dare ko rana to su ba sa bacci ne ko ba sa cin abinci ko ba sa sha ko ba sa kaza ko ba sa idan suna kaza to ya za a yi kuma lokacin da suke kaza su ci gaba da tasbihin mai ba da amsar sai ya ce yanzu kai da kake cin abinci kake bacci kake tafiya kake zama kake kwanciya akwai abin da yake hana ka yin numfashi saboda yanzu kana cin abinci bari ka daina numfashi akwai a saboda kana tafiya bari ka daina numfashi akwai don za ka zauna bari ka tsaye da numfashinka don za ka tashi bari ka daina numfashi akwai abin da zai sa ka daina numfashi babu to yadda ka san ba ka daina numfashin nan haka su ma ba sa daina tasbihi kamar yadda numfashi yake a wurin ka ba abin da ke tsare shi sai wanda ya kare ya kare kai ma ka kare to haka tasbihi a wurin mala'iku ba abin da ke hana su yi ayan na gaba cikin wannan sura yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun am ittakhadhu min dunihi aliha na'am
يسبحون الليل والنهار لا يفترون نعم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ملائكون ان الله ده الله يتي ومن عنده waɗanda ya ce la yastahsiruna din nan waɗanda ba sa kosawa ba sa gajiya aikinsu shine tasbihi wa Allah ko dare ko rana ba sa dainawa يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون الله يتيتو إن كنت بوتاوا الله كتنبيه يا رسول الله يسوع كافرين مشركين أم اتخذوا آلهة من الأرض كوبا سسامو وني الله أباين كسا وند يئيين أيكي إرن الله وند ذي كشي يرايا أقوي باب أم اتخذوا آلهة من الأرض كوني الله سكسامو أكسا hum yunshiruna wanda shi wannan Allahn zai iya kashewa ya tayar ba za a samu ba babu wani mai iya kashewa ya tayar sai Allah an ce a hikaya a suratul baqara annabi Ibrahim alayhi salam yayi gwagwarmaya da wani kafiri babba sunan shi Namrud kamar irin yadda annabi Musa ya sha wahala da Fir'auna haka annabi Ibrahim ya sha wahala da Namrud ya kai namruzu yana yi wa annabi ibrahim fito na fito ka ce allanka yana kashewa yana rayawa wannan ai ba wani aiki ne mai wahala ba ni ma in ji shi can wai ni ma ai ina kashewa ina rayawa bari ma in gwada maka sai ya tura a je a ɗebo 'yan fursuna guda biyu waɗanda sun yi laifi an yi musu hukunci za a kashe su aka je aka ɗauko masa su sai ya ce wannan aje a kashe shi wannan kuma a sake shi an yafe masa sai ce annabi muna ka gani ma na kashe na raya ka ji sakarai haka shi ne kashewa da raya annabi ibrahim da ya gane bai san ma wannan kafiri bai san ma me yake yi ba bai san me Allah yake nufi da kashewa da rayawa ba sai ya ce bari ya kawo masa abin dalla dalla to na ga ka kashe ka raya amma bari in gwada maka wani abin da Allah na yake ko shi ma zaka iya ka yi sabanin na Allah din ba ma irin nasa ba don san kai ma Allah ne in ka isa Allah na shi ke fitar da rana ta gabas ta faɗi ta yamma saboda in san kai ma ka isa ka amsa wannan suna ka fito da naka ranan kai kuma ta yamma muka ta faɗi ta gabas sai ce a'a ai wannan ai ai wannan ai sai ya rude ba mu hitar da zika fara inji Allah da farko ce masa ya rabbi allazi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umitu qala fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghribi fa buhita allazi kafara aikin Allah ba mai iya yi sai Allah babu kai ba aikin Allah ba aikin maza da aikin mata Allah ya ce inna sa'aykum la shakka maza aikin da Allah ya ba su wanda sai su za su iya akwai mata aikin da Allah ya ba su wanda sai su za su iya ya ce inna sa'aykum la shakka ayyukanku da na baku daban-daban ne yanzu wanda namiji ne zai iya ɗaukan ciki ya yi naƙuda ya aihu saboda jarumta akwai ha ai mata sun fiye raki suna ta kuka naƙuda da wahala shi ma bari ya yi ciki eh ya yi naƙuda ya aihu zai yiwu ba aikinsa ba ne ba shi Allah ya ɗora wannan ba ba zai iya ba To, mata masu cewa everything men can do, women can do even better. Na layu. Ƙariya ne wallahi. In zai yiwu a samo wata mace ta aure wata mace ta yi kwanan aure irin yadda namiji yake kwana da mace, ba fa mata maza ba, a mata ta auri wata mace ‘yar uwarta su yi kwanan aure ta yi mata ciki ba tare da amfani da kemikal ko ne tiyata a ɗauki mani wani a zuba a cikin mahaifa a'a ta yi kwanan aure irin na yadda namiji yake kwana da mace ita ma ta auro mace ta kwana da ita ta yi mata ciki zai yiwu ashe you can do even better ashe ƙarya ne ba za ku iya yin irin yadda maza suke ba ma balle ku yi fiye da na maza ko mata kamar yadda maza ba za su iya yin aikin da Allah ya ɗora muku ba inna sa'ayakum la shakka to aikin maza ma kenan mata ba su iya ba aikin mata maza ba su iya ba kowa da wanda Allah ya bashi aikin Allah ne wani jaki wani gaula wani dabba wani gunki zai iya ai ba zai yi ba lallai Allah ne mai kashewa Allah ne mai rayawa ko kun samo wata halitta ko kun samo wani gunki ko kun samo wani ubangiji wanda zai iya kashe mutane ya tada su ya raya su babu ba za a samu am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yushrun ba za a samu law kana bihi لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله وسبحان الله رب العرش أما يصفون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون الله يتي أي سمن نندك كي جني دكاسا samman nan da ƙasan nan da a ce Allah ba guda ɗaya ba ne da su ma biyun duka sun ɓaci da an jirkita su da an lalata sama da ƙasa da sun ɓaci ba don Allah da ya yi su guda ɗaya ba ne don da wani zai ce wayan nan saman sun tsufa bari a sake kana ina a kaduna aka yi wani gadon sama in za ka shiga kaduna wurin kawo wannan ba an yi shi ba irin gadon flyover nan wata gwamnati da ta zo ta ce ya yi rauni ya yi ƙasa in ana yawan hawa zai karye ta rusa ita ma ta yi nata ko ba yi ba gadon sama kawai da yake gwamnatocin daban-daban ne ana rusawa ana sakewa balle saman Allah ai da Allah ba guda ɗaya ba ne da wani ya rusa sama da wani ya canza ƙasan nan kai halittar mutanen nan da a ce Allah da yawa wani na zai ce shi an gaji da tafiya akan kafa a juya kai ya koma ƙasa a jarraba a gani amma da yake Allah shi kadai ne ka ji ko aihuwa ma baya yi bai aihu ba balle ɗansa ya ce shi yana ganin ana raina ubansa yana haƙuri shi ba zai haƙura ba ayi kaza ayi kaza a'a bai aihu ba balle ɗan nasa ma ya aihu balle a yi masa shababa shi kaɗai ne Allah don haka da da wani Allah ba Allah ba saman nan da ƙasan nan in ji Allah da sun ɓaci la fasada ta da ko ku a'a Allah na saman da Allah ƙasan su yi faɗa wanda ya fi ƙarfin wani ya rusa daular wani ko ba haka ba to amma Allah shi kadai ne saboda haka haka za ka ga saman nan ka gan shi ka gan shi har ka daina gani har ka kare har ka mutu kakanka ma haka ya gan shi ya mutu babanka haka ya bar shi haka za ka bar shi ɗanka haka zai bar shi jikanka haka zai bar shi har sai ran da Allah ya ga dama ba wanda ya isa ya canza shi sai ran da Allah ya so za ka ji Allah yana cewa yau man naɗuwi sama'a kaɗai sijilli lil kitab yadda ka san a buɗe littafi a rufe haka za a rufe tashan sama a rufe shi an gama da shi kenan kuma an sauke shi ya ƙare nasa ƙasan nan ko yadda ka san ana naɗe tabarma haka za a naɗe ta haka za a naɗe ƙasa dama shi fiɗa ta aka yi ba Allah yana gaya mana ba walar da ba da zalika da haha Allah shi fiɗa ƙasa ya yi bayan ya jera sama to hausawa ma na da wani karin magana wai mai wuri ya zo sai ne mai tabar ma ya naɗe in an tashi alkiyama to wannan ƙasan naɗe ta za a yi tas a naɗe ta yadda kasan ake naɗe tabar ma sama kuma a rufe ta kamar yadda ake rufe littafi subhanallah Allah shi kadai ne mai iko Allah da iko yake لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لا يس لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون فسبحان الله رب العرش أما يف... أما يصفون لا يف... لا يسأل أما يفعل وهم يسألون Allah ya tsarkaka shine Ubangijin al'arshi daga dukkan sifan da kafirai suke yi masa, duk wani sifa da za a sifanta Allah da shi na kaskanci Allah ya tsarkake ya girmi wannan sifan, kamala na Allah ne, alkamalu billah. Shi Allah nan la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayansa abin da yi ka ce wa Allah don me kai min kaza ko don me baka bani kaza ba ko don me kai kaza Allah me yasa kai kaza ba a ma Allah wannan warge ai ko sarki ne ya isa sarki in yayi wani abu sai ka ji ana ce ranka da gyara kinci ba za a ce don me kai kaza ba in an ce za a yi don me din kuwa to waɗanda ke wurin za ka ga sun ɗauko bulala a ladabtar da shi a koya masa hankali saboda ya ce wa mai martaba dan me ko ya yi an yi magana ya yi musu sai a hukunta shi to wani ma kenan da Allah ya bashi aro rigar mulki bare Allah la yusalu amma ya falu in ya ga dama ya yi aiki dama takensa shine fa'alun lima yuridu duk abin da yake so aikatawa yake sai dai daɗinta shi ba zalimi ba ne shi Allah ba zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wa ma kunna zalimin shi ba zalimi bane amma duk abin da ya ga dama a mulkin sa yayi haka yaso ya ga dama ya baka kuɗi sai ga ka rufe shagon ma amma an zo ana jiran ka sai ka dawo sai ka buɗe sai an tsaya ga na wani sa buɗe amma ba za a je wurin su ba ana jiran ka kai kana masallaci ko kana gida ko kana wani wuri ana jiran sai ka zo sai ka buɗe kuma sai an tsaya in an saya din abin da ka sayar din Allah ya sa masa albarka kaga dukiyar kana ta kashewa amma yana ta karuwa ya ga dama in bai ga dama ba kana da kuɗin da yawa kamar yadda baka sanya ya aka tara maka ba haka za ka ga baka sanya ya aka ya kare ba ka ji mutum yana ce ni ne wallahi malam sai abin ban gane yanzu me yake faruwa ba an yi lissafi an yi lissafi sai ka ga kamar abin ni ko yaran nan ne suke daukewa kuma ba yaran bane a canza yaran faduwan karyewan bai canza ba haka sai abin ya kare don haka Allah ya shi in mulki ne kana zaune sai a ce kai Allah ya bawa wani yana can ya kwana ya wuni ya yi ya ba yanda bai ba Allah bai ba shi ba kai wani ma yana tsare a gidan yari yana rufe a gidan yari aka fuddo shi aka nada shi shi Allah ya nada bai yi kamfen ba bai je ko ina ba shi kansa bai ma jefa wa kansa ƙuri'an ba amma shi Allah ya zaɓa daga gidan yare aka fitar da shi ya yi wanka ya sa riga ya tafi can ba ba an yi wannan ba a ƙasan nan to ka tambayi tarihi a sarakunan mu na nan bauchi ma Allah ya taɓa naɗa wani sarki yana gidan yari ka tambayi tarihi ka ji sai dai karatun ba yanzu bane ko kuma Allah kenan in ya ga dama haka zai yi kayansa ba mai tambayansa la yusalu amma yafalu ba a tambayansa abin da ya ga dama ya aikata wa hum yusalun amma dukkan halitta Allah in ya ga dama zai tambaye su har mala'iku din ana tambayansu ko ba Allah ya gaya mana alkur'ani ba za a tashi mala'iku a tambaye su an bauta muku ku kuka ce a bauta muku wa yawma nashruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallu sabil wa yawma nashruhum thumma naqulu lil mala'ikati a haula'i iyyakum kanu ya'budun har mala'iku Allah yana tambayan su za a tambaye su an bauta muku ku kuka ce a bauta muku sai su ce subhanaka subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata maka bal kanu ya abu dunar jin aljanu suka bautawa sun yi tsammanin su ne mala'iku amma mu kan ba mu san a bautawa wani ba in ba kai ba subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya abu dunar jin saboda haka Allah shi ne mai iko hausawa ma na da wani karin magana suna ce Allah da iko yake ba ana faɗin haka ba in abu ya baka mamaki ka ce wai Allah da iko yake to sosai ka faɗa ka ƙara Allah da iko yake sai mu kwana a nan Allah ya sanya mu cikin rahamansa Allah ya sanya mu cikin waɗanda zai musu gafara a wannan wata jama'a muna jawo hankalinmu cewa an zo dararen gomin ƙarshe daga yau daga yau daren nan na yau dare ne a cikin dararen goma na ƙarshe mafiya tsada a wannan wata wanda ana fin kyautata zaton watan ramadana ya zo ƙarshen nan a cikin dararen nan da suka rage Allah yake yin daren lailatul qadr annabi ya ce a neme ta cikin dukkan watan amma musamman na ƙarshe-ƙarshe a mara kamar misali irin daren yau da daren jibi wato daren mara-mara dai a ciki 21 23 25 27 29 to a yi ƙoƙarin neman dararen nan a yi ƙoƙarin ibada jama'a Allah kuma ya samu dace da ibada a ciki karka damu da cewa wai sai kaga kaza sai kaga kaza sai irin masu fata cewa za ka tashi ka ga komai ya faɗi ya sujjada wa Allah ko baka ga wannan ba in dai ka yi ibada Allah ya ce zai baka ladan ka bauta masa na shekara tamanin babu sabo a ciki ko ɗaya lailatul qadri khairu min alf shahr ya fi shekara tamanin wata dubu ne saboda haka mu dage jama'a mu dage kaga za a fara tahajjudi za a shiga itikafi duk wanda mutum ya samu dama ya yi in baka samu daman yi ko ɗaya ba dai karka bar daren ya wuce baka yi nafilfili ba baka yi ibada ba baka ji tsoron Allah ba baka taimaki kanka wurin roƙon Allah gabara da rahama a ciki ba kuma in ka tashi yin addu'a karka manta iyayenka karka manta ƴaƴanka karka manta iyalanka karka manta ƴan uwanka zumuntanka masoyanka da ƴan garinku da dukkan musulmi da ƙasanka duk mu sa su a cikin addu'a Allah kuma ya karba mana riban ka yi wa wani addu'a bai san kana yi masa ba shi ne addu'an da kake Allah zai sa mala'ika a kan ka yi ce amin Allah ya karɓi addu'an da yake wa ɗan uwansa nan sannan kuma shi ma Allah ka yi masa irin abin da duk ya roƙa wa ɗan uwansa haka ka roƙa wa ɗan uwanka alheri Allah ya sa mala'ika ya ce amin ɗan uwankan ya samu shi kuma mala'ika ya roƙa maka kai ma alheri shi kwada ma nasa kasan kamar yankan wuƙa ne da ya roƙa da Allah ya amsa kai ma aka ce ka daina sako in kai addu'a Allah zai karba balle wanda dama bai taba yin sako ba mala'iku ba yanzu muke karantawa bala ya sun Allah ma amarau to ka duk addu'an da suka yi maka Allah ya karba to ka yi addu'a wa dan uwanka sai ka cancanci su kuma mala'iku su yi maka addu'a Allah ya samu dace Allah ya mana gafar Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa sunanmu da alkhairi Allah ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi kurakuran mu Allah ka yafi kurakuran mu Allah kai mana gafara Allah ka yafi kurakuran mu Allah kai mana gafara Allah ka sanya mu cikin wanda zaka yanta a wannan wata Allah ka sanya mu cikin masu samun rahamanka a wannan wata Allah ka karba mana azumin mu ka karba mana ibadun mu Allah ka gyara mana abubuwan da muka kasa Allah ka cika mana inda muka gaza alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم